وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغفور الفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ونقول ما لا تبارك وتعالى لإمامه وأنه وتنشيك رب العالمين الذي كتابه صحيح البخاري ونبات الله من وافق أن لا فرق إلا من وافق أن لا مصور wannan muna cikin babun yahawi bin takbiri ne sujud babin da ke magana kan wanda zai sujada zai surmu ya ne tare da cewa Allah akbar da aikin da faɗa Allah akbar za su fi gaba gida wannan babin da ya yi kokari a kan haka muna cikin sai lokaci ba da mai kare don haka حدثنا سوري احتمال جدا ان شاء الله
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري قال سمعت انس بن مالك يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس وربما قال سفيان من فرس فجهش شقه الايمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قائدا وقعدنا وقال سفيان مرة صلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا قال سفيان كذا جاء به مأمون قلت نعم قال لقد حفظ لقد حفظ كذا قال الزهري ولك الحمد حفظت بشقي الايمن فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وانا عنده فجني شاقه الايمن
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة قال سمعت انس بن مالك يقول صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن فرس وربما قال سفيان بن فرس فجهش شقه الايمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاه فصلى بنا قائدا وقعدنا وقال سفيان مره صلينا قعودا فلما قضى الصلاه قال انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا قال سفيان كذا جاء به معمر قلت له قال لك حفظك كذا قال سوري ولك الحمد حفظت من شيكه الايمن فلما خرجنا من عند الزهري قال الزهري وانا انه فجوش صاحبه الايمن وعن حديث عبد الله بن ابي عبد الله المديني يا مسلم الامام البخاري قال حدثنا سفيان بن غير مرة يجي سفيان بن عيينة يا مسلم هو مرة قال سمعت صلى الله عليه وسلم يقول yace na ji a nasu malik yana cewa sadaka rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wata rana annabin allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama maliki ya surmuyo daga kan doki wa rubbama qala sufyan min fars wata wani lokaci ba sufyan mai yana ce min fars madadin an fars ta ga ce an fars ci wani lokaci ya kace mu members bai yi shashaf shirku wal aiman wannan hadisi dai ya gabata ba su dai ba watan tsarin jikin adam sallallahu alaihi wasallam da da wani shi sai aka kuje shi ma na kuje eh kuje shi ne fanni yau ka ba da jiki ta ta ta ta ta hukuje ya ta hukuje fadakan da ya rubuta sai muka shiga muna gaida annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan niyya fa amatu salatu sai sallah ko ka sallah ka rawu sallah ya وقعدنا قال صلى الله عليه وسلم قائلا لنا وقعدنا وقعدنا وما متقونا مكينا وقال سفيان مرة سفيان بين أول لوكتي yakan ce sallai na kudan madadin sallafi na ɗakin makani a gani da shi ne ba bambancin riwaya wani lokaci yakan ce sallai na kudan kalma ko salatu lokacin ne ka sallah kale shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama inda ma da biyar imamu ne mutum ne an sanya ba liman ne mutum ne da bai koyi da shi da haka idan ka fara ilimin ce Allah akbar fa kabbiru kuma ku ce Allah akbar wa idza raka farko in yi ruku kuma ruku wa idza rafa farko in yi dauko daga ruku kuma ruku wa idza qala tare da aiki da maganganu da ana koyi ana koyi da liman ne a cikin ayyuka da kuma a cikin aiki ne kaga ruku aiki to kun koyi da shi ruku amma ce wa in kabbara ta kasance to shi ma ku yi wannan zance cewa sami Allah ku yi hamidu ta ga shi ma zance ku yi koyi shi wannan zance in yi ce sami Allah ku yi man hamidu ku ka kuru rabbana wa laka alhamdu ku ce rabbana wa laka alhamdu da shi ne malaman da suka rarraba kanan aikin ma da liman da wannan hadisi da ire-iren su suka rarraba suka ce liman ke cewa sami Allahu liman hamida idan sallar ta jami ce liman ke cewa sami Allahu liman hamida ma mun ce rabbana wa laka alhamdu ko rabbana laka alhamdu daga raba yake wasu mun suka ce ma liman din ma zai iya cewa sami Allahu liman hamida ku rabbana laka alhamdu domin akwai riwayoyin da sun tabbata da haka وإذا سجد إن يجتني سجدا فاسجدوا كما في سجدا قال سفيان سفيان بن عيينة كما جاء به معمر يجي يضحك معمر يدور شيء قلنا نجري سيجي قال يجي لقد أحسن كذا للي يدي حتى توشن أحد يدي حتى توشن أحد قال الزهري أي الإمام الزهري يكشف ولك الحمد ولك الحمد له حفظت من شقه الايمن لا حدثت من شقه الايمن to amma kada ma ka ga ran da zuri lokacin da ku dole dole zuri ba ba dole sai abdullahi bin dole shi kuma sai ya ce wala da ya ce ni kuma wata ina wajen zuri amma ba min shiki al-aymani ce ba farjin hisha saqul al-aymani ce korin shi korin sa korin sa na dama sai ya kushi yana bayyana da kansa da sauki bambancin riwayi kenan wani ga yadda yake wani ga yadda yake ko kuma a shi turi wanda ya karbi da shiqul al-aymani wanda kuma ya riwayatar da saqul al-aymani kuma kowanne sun ji daga gare shi kada ku da kujoyi abu bari kujoyi yake cewa to ma dai na maka nan da tarjama cewa idan da da sauki suka ce gaskiya sai an sa kokari sama a gano da samu annan ta hadisi da tarjama domin ya tsarki an yi junan kawo ina junan kawo zai hukunta cewa ma musu yi sujada lokacin da liman ya sujada wala kun zalika illa min hawi yace to ai a ce sun yi sujada a ce sun yi sujada sai sun sun sai sun sun ya sannan su yi sujada to hadisi an saba ya jiro a cikin da shari'a kaga hadisi da nan yana nuna sifa ta aiki wa hadisi abi hurairah fi wa hadisi abu hurairah radiyallahu ta'ala sadiq ya dudu alaihi alaihi ma jami'a yana nuni akan su gaba ke daya da da sunkuya shi ne sunkuya da cewa Allah akbar din kaga hadisi Abu Hurairah yana nuni da sunkuya da ko kira ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kowanne da maganar sunkuya da maganar yin kabar dukkan su daga Allah sallallahu alaihi wasallam وقد روي أن أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى السجود كانوا إلى الركوع والقول domin an riga an san surmuyawa annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga sujada annabi surmuya zuwa ga sujada to ya zama fasari da afsasance da aiki ya dace da aiki وحديث انس ايضا هذا ايضا يدل عليه وانا حديث انس شيما لا يدل على سواء حياه سواء حياه اما كان باب لفظ اصوم يا زواك yin sujjada tare da ita sujjada bai yiwa kana kai kyau da zai zuka kira sai ka so ne za ka yi shi duk yawon ba watan ba ma kai mutu shi ba kai mutu shi ba a dai ambaci shi aikin wanda ana da yi wa a aikin ma shi ka gana aikin su shi cewa Allah a kwatun tun kawai da kai in yi tafi ne in yi dashi kare zai iya kawai da shi a duniya kare ya suru ya amma da shi Allah a kwatun shi ko ba da Allah a kwatun suru ya a yi su lokaci daya shi ba da ke magana to don haka yanzu in an samu inda ake magana in za a yi sujjada a yi kabbara a yi kabbara to ko shi kaɗai ya kunshi wancan magana sunura saboda an san mutumin sunura ya yi sujjada dole ne daga inda ne dole ne da haka nan sai ya zamo nan ba a mace shi karar ba amma ta fahimta za a kunto shi babu ya hawi min takbiri in sujjada kada an fashi ki magana a kai mai sa sujud ba mu fadilin sujud wannan babu yana magana a kan falalar sujada ita sujada tana da falala kamar yadda ayyukan sallar nan an zalalo su sai an riga da ake yin su kuma sai a faɗi fadalar wasu da cikin ma'ana suna da wata daraja da hususiya ta daban wanda suna da wata lada ta daban bancin ladin da za a samu umuman sallah wannan ake yana tashar kamar su jada ba lokacin da bawa yake kusa da ubangiji ko yake kusan da ubangiji kamar lokacin da yake cikin sujada za a da fara da tare da wasjud wa wasjud da sujada wa kare kuma ka tsara kudanci tsakanin da ubangijinka
حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال خبرني سعيد بن المسيب وعلى ابن يزيد الليثي ان ابا هريره اخبرهما ان الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه قال هل تمارون في الامر ليله البدر ليس دونه صحاب قالوا لا يا رسول الله قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها صحاب قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله فيقول أنا رب أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيدعوهم ويضرب الصراط بين ذوات زهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان قالوا نعم قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر إذنها إلا الله تغضب الناس بأعمالهم فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل آثار السجود فيخرجون من النار آثار, آثار السجود ويخرجون من النار وكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود ويخرجون من النار قد امتحصوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل ثم يبرك الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخول الجنة مقبل بوجهه قبل النار فيقول يا ربي اضرب وجهي عن النار قد أشبني ريحها وأخرجني زكاؤها فيقول هل عصيت إن فعل ذلك بك أن تفعل غير ذلك فيقول لا وإن ذلك فيؤتي الله ما يشاء من عهد وميثاق فيسلم الله وجهه فيؤتي الله فيؤتي الله ما يشاء من أحد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألته فيقول يا رب لا أكون أشقاء خلقك فيقول فما أسيت إن أؤتيت ذلك ألا تسأل غيره فيقول لا وعزتك أسأل غير ذلك لا أسأل غير ذلك فيؤتي ربه ما شاء من أهل وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وزهرتها وما فيها من الدرس من النذرة والسرور فيسأل غير الذي أوتيت فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك فيضحك الله عز وجل منه ثم يعمل له لكل جنة ويقول تمنى فيتمنى فيقول تمنى فيتمنى حتى إذا أتأ أمنيته قال الله عز وجل من كذا وكذا أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه قال أبو سعيد الهدري لأبي هريرة رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله قال أبو هريرة لم أعفز من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه قال أبو سعيد إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله
حدثنا ابو اليمان ابو اليمان يا مسلم قال اخبرنا شعيب يجي شعيب يا مسلم عن الزهري يا تقول بمحمد بن شهاب الزهري قال اخبرني سعيد بن مسيد ان سعيد بن مسيد يا يا يا بني الاعلام وعطاء بن يزيد الليثي لكم عطاء بن يزيد الليثي قال كما في وجه روايه سفيان wato turi wato ya karfa da shamsu da kai kamar yadda shi ke nan ma turi ya karfa da sayyidin musayyid da abu ya ji da laisi to su biyu nan da zuriya da bada gare suka ji Allah ba wai ta dan dai abu wai ya akbar dan wasu ne sahabbai babu ya rasulullah hal da rabbana yawmal qiyamah sahabbai suka ce ya rasulullah shin za mu ga ubangijin mu ran tashi a kiyama qala shi har kuma mun bin kabar da yadda badri laysa bil musahab na tambaye ku kafin ba ku amsa ni ma ga ta ba yanzu wata karan goma sha hudu ba kira gida ba komi yanzu na jariya a cikin gani ana ta gaji ne ya yi bangare shi a kai kadan kake tare da ni babu har su ma kuma da suna jaye a cikin kabar a cikin bayyana wata lailata da badri da goma sha dole laifin na wusa kuma da ba gaji ne ba a jin ba a da ya Allah ya ai ba Allah ya cikin bayyana wata dan goma sha kuma ba gaji قالوا لا يا رسول الله قال ما يصدر اللسان هو اللسان يجي فهل تمارون في الشمس ليس دونها صحاب يدرون شكا أشهد وترانا بينتا ليس لها حرم ودباب جنازتين كما بات رانا كان قالوا لا بجاء يا رسول الله باب باب جاء يا باشا قال سمع الاسلام والمشرك فانكم ترونه كذلك يجد بعد علي بعدك أشيكين كان رانا لو تعرفون بينا هذا ubangiji tabaraka wa ta'ala wani shirin na gani wanda yake da yaqini wanda ba shakka wanda ba shakka ba shakka ba shakka wa yaqulu man kana ya'budu shay'an falyajid ga ga jima ga amma maza zai bayani lokaci da yadda wato za a ubangiji tabaraka wa ta'ala mu'mini da ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala kudu zai ce bacci ya tara mutane na ce yin shauku za a tara mutane za a ke kiran ma taron mashar mashar wurin taro inda ake taruwa gaba ɗaya kowa da kowa sai a rasa za a yi rashin mashar yin shauku na zai ya mutu kai kudu sai wanda ya tara sai ya ci ne a man gane a kun shaidan da bai tare duk wanda ka bota ma wani abu to ya yi shi ya yi shi فمنهم من يتبع الشرطة ذهب أيري وصلى برا ومنهم من يتبع النار أيري وصلى بهم وتا ما ترى بوسرا كلمة مصروف وتا ومنهم من يتبع الدوابين وصمد بالدوابين دابوت عند دابوت أن يتصلوا إليها أجل دابوت duk abin da wanda aka wuta ba Allah ɗahut ne wasu ka ce ɗahut abin da ake nufi shaiɗa wanda suka rubuta ma shaiɗan shi kuma nan kowa duk wanda ya rubuta wani Allah zai ya ɗauka wani domin ya ya bani aka la ta ku shaiɗan ku la ta ku shaiɗan kada ku rubuta ma shaiɗan don haka duk wanda ya rubuta ma wani Allah ya rubuta ma shaiɗan domin shaiɗan ne ya kawata mai ya rubuta ma karatu in wannan ne in ma zuwa su ne in kuma kan ko ma mene ya bautawa to ya ji su ne don aka ce ɗahu ce na shefa wasu ka ce ɗahu sunan na wasu ɗahu ya ji wasu sunan na ɗahu ko da wasu cikin bara wasu kuma suka ce ɗahu ce a sa mai sihiri da ɗaya da masarori da yawa duk dai waɗanda aka bauta mawa na duwatsu ne itace ne rana ce wata ne aljanu ne shebanu ne komi ne ne ne duk waɗannan da suka sarrafa da suka biyo da suka wani wani ba ko da su ne tawafi akwai da za su ne gaba kai ne wata ka hali da kuma mutu fiha kuma mai kuha wannan kuma za ta wani kuma ta kuɗe da munafukan akwai munafikan al'ummar ƙarshe su kaga ba su biyo da can ba masu wata rana ko da kula ba sannan kuma su ba a kasakku ba ne na al'umma fa ya ci himullahu fa ya kulu ala akuku sai Allah ba ku ta ala da mutum suke shafi da na ba da ya kulu sai wani tabaraka ta ala ya tajalli gare su an gane fayin kurji a ranar inu wani wasu ka ce Allah ba ka ta'ala ya yi ta shakkuli da ya yi tajalli a cikin wani mala'ika ya yi tajalli a cikin wani mala'ika za su ka sai wasu ba kai kuruna ha ba makamuna hatta ya ake na wani to lokacin da ya tajalli a cikin mala'ika waɗannan masu kan sai su da yi da su da yi kaga wata hanya ce ta ware mun ka zai wani mutum miya kuma za a ware to sai suka sai suka yi to shi ma suko na kwarai sai suka ce ha za a kawo na ta ce na rukuna lalle ba ta yin zai sai yin zai fa ya tihim Allah fa yaqulu sai Allah tabaraka wa ta'ala ta ce da ce musu فيقول في شعار نير الدنيا نير الدنيا فيقوم الرزق آخر ولا ذاك غير بجباره فيدعوهم في وجه تبارك وتعالى في كرامه فيضرب الصراط بين زهراني جهنم سيأوها أعجي سراج يعني تدبر كما قدس قدس وين كثير هو أنا ين قدس حقيقة تو حقا سراج جديد alƙarƙashin mutum jahannama za a fara da ka san gada ruwa a ƙarƙashin da to haka mutum jahannama kake a ƙarƙashin wata sarara za mu yi za a buga ko za a ajiye kadarkon nan wata sarari bayyana zaharanai tsakiya nan bayyana zaharanai aka ce wasu tsakiyar nan jahannama فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته قال صلى الله تعالى عليه وسلم الشيطان ظنوني لفركم والذي في كريم دفت بشكم الذي جعل أمسا يجري حكم من الشيطان rashin kusurci yana mai sallallahu ta'ala sallallahu shi ne farkon wanda za a busa kawo ya fito da makwancinsa kawarinsa alaihi salatu wassalam ya ce ni ne farkon wanda zai zai zo na kashin kiyama ina tare da tawaga kamar haya da wani irin hawa sarauta da sarakuna zan zo nan a taron mahshar a cikin watan taro na mahaya da wani muni ne farkon wani ana awwal man tashaqqu al-ard ni ne farkon wanda za a tsage kasa in gudu وسيأتي ولا تفعل إذا فهم أن الأمر لي وأتباعي ولا تتكلم يومئذ أحد إلا الرسول أرنا باب المغنى سيما باب باب المغنى إذا لم تشأ القيامة نطيب نطيس نطيب مرحلة مرحلة wani kake da an ce ba magana kwata-kwata ba magana kwata-kwata da yau ne la'ayin an zambi yanzu wala shafi an yi shuru to wannan matsalar da yi kan ta yi lokacin da ake shuru to ba mu kai to amma kuma sai da ji wala nasalan alladhi ursila wala nasalan alladhi ursila wala nasalan almuslim sai mun tambayi waɗanda muka aika kuma sai mun tambayi waɗanda aka aika ba sai ka bai kuwa ku an zo muku da manzanci wa ne aka muku da manzanci a sai su ba da amsa kaga an karbe kowa ya magana manzannin ma a cikin ko isa da manzanci to kaga nan an ce ba a tambayar kowa ka da yake nan kuma ce za a tambayi manzan za a tambayi manzan don haka ba na kuɗi ba ba warware da juna da alƙur'ani yake a ita ita alƙiyama marhala marhala ce matsayi matsayi ne in ana cikin wani aiki to shi kaɗai in ana cikin wani aiki الشجر يجي بام ولا تكلم يوم إذا أحد إلا الرسول من ذنبي كأي سكة تسي مغنى أولا الله أعلم وكلام الرسول سوى من ذنبي قال الشمس من شمس يوم إذا أولنا اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم الله الله إرزق الله كريم الله جهنم أقوى كلامي aka ce mabubuwa an yi mai fasarori da yawa shi kallo mafarki shi kallo jami shi kalali wasu ka ce kalali wato mimma ainihin wannan loki ainihin wannan loki wanda yake ga kawar mahayin lokin in yana kuma zama da shi ke zama da shi ainihin wanda yake sa shi kamar da san hadiya to na ƙarfi wannan aka ce shi ne wasu ka ce kalali tsini wasu ka ce kalali ya dai bai fasarori da yi da yawa amma sai ya fassara shi da cewa watan ila na kalali akwai watan maruwa waɗanda suke da tsini mislu shauki sa'ada ya kasar tsinin ƙayar tsinon haka ba tsinin kafe har aiki shauki sa'ada maza a tsarin wannan misali da yi to to yana son ya ƙara taƙi da ya ƙara fahimci da ce ba ba yin shi wasu alam shi kun taɓa ganin ɗayan da sun da yau kun ga yadda ne ba su ba suka ce yi wasu suka ce wannan tambaya ta taƙi ce ai ba Allah ya san sun san kai amma ya ƙara mai da na da sama sai ce kun ga yadda ɗaya ɗaya da kuke sai ce yi mun ga yadda قال إنها مثل شوك الساعة يشيك ونن وتعليم وأنن أم الأقسام وأن يكسر كيسكيل غير أنه لا يعلم كثرة إذا إلا الله سيد باب يسال تخطب الناس بأعمالهم سنة توشي الناس متعلم بأعمالهم وأتندع وأتندعيكم فمنهم من يوبق بعمله ومنهم أفرد الشر من يوبق ولا أكي حاكا تشي بعمله لسبب أي شيء أي شيء أشياء ينا سكوش وأكو يسكوش يا ومنهم من يقدر من akwai da cikin su wanda sai ya yi kingin ma'ana ya yi gab da halaka suka ce yau zarbin nan ya yi gab da halaka sai can da abin shi ba a abin da ya ne ba wasu ka ce yau da wanda aka yanke shi aka yanke shi ya faɗi amma da yake ina da Allah ba bari ya faɗa ba sun bin yau sanar da bayan gida ba ka yi fardar da shi masu kame tasarori da yawa yi fardar a yi kana an yi ya kusa ya halaka ثم يجي ثم تشد سيأتي خير منه حتى إذا أراد الله رحمته من أراد من أهل النار حتى يوجد الله تبارك وتعالى يسوع وتنجم أن وأنت يسوع أي من أهل النار كريم موسى وأنت أمر الله الملائكة سي الله تبارك وتعالى يقول ملائكته أن يخرجوا من كان يعبد الله duk wanda yake bauta wa Allah a fitar da shi fa yukhrijun lahu sai su fitar da su daga wutar jahannam nan ku sake ne to ta yaya za su gane tun daga gurguzu ne ya za a gane wanda sun ka bauta wa Allah a duniya sai ce wa ya arifu na da ya zaɓe jada su ne suke yin sujjada kaga kushi ya yi sujjada ta buga biyu sai sujjada nawa kenan uku ruwa biyu sai sujjada biyar kenan wannan tsarfin kada ya ku kuma ka san za a shuka ta cikin sujjada nawa kenan bakwai kenan aka ce to su ne a samu domin akwai hadisi na abdullahi bin abbas wanda za mu karanta shi nan gaba zai tabbatar da watan aran yau da suka gane babbar da su ne za a gane waɗanda suka wuta mata duniya alƙabi ya ne shi amuran ya ci a jafa goshi kawai goshi kawai ake yi shi ma riwayar muslim ta wata fuska ɗaya za ta tabbatar da asarar sujudi a nan ana nufin goshi ya ci ana bauman يخرجون من النار يحترقون فيها إلا ذات وجوههم yace wasu mutane za a ci su daga wuta sun babbace cikin ta yace illa da sai zagayen kuskukun sai zagayen kuskukun daga nan wannan hadisi ya kayyade a babu sujud a babu sujud na kuskukun goshi hanci فيها وحرم الله على النار أن تأكل أثر سجوده هذا دليل مقاومة اللغة الحديثية والمغرب والمغرب فضل الصام فضل السجود سجد على فضل فضل الكلام تاشا القيامة باع فاتا هو يشي دوتا هل سجود أصبح بكي فلا أنا يجب الدنيا هذه المصدر sai ga tuna su da musarare su har Allah Allah ta baraka ta da da ta rike wuta an ta akula ta bar su ta ci gurbin mutum kenan ɗayan gurbin na cikin su da wuta wa kullum da adam a kullum na annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan ɗiyan adam wanda duk ya shiga wuta wuta tana cinye duka illa a rasu biyu sai gurbin su da kaga fadlul su biyu babu fadlul su biyu فيخرجون من النار فإن تعشوا فيخرجون من النار ذاك من النار فيوتا قد امتحشوا وتحرقوا قد امتحشوا معنى sun zaune duk sunan naman jikinsu ya zaune ya gude ya kashi kawai shi in tashi na ke kasan kandun na yi haka yan wuta a cikin rasu da ta san canzu a hankali a kai za a ga yana sai da yi ba yana sai da yana narki yana narki yana narki yana narki to haka sai dai kawai a ga ta yi min a saya na yi to haka sai sun tsawaye sun tsawaye sun tsawaye suna narki suna narki suna narkewa can sun narke gaba ɗaya su yi narki ya rufe sannan kuma Allah ta rabu ta da sake ba da su ne su dawo da su sai su dawo da su kuma sauraya كاشف فيصب عليه الماء الحاد في أقرار الورع وأقل فينبت كراك البطل يثبته حقا sai a fara ruwa rayuwa gare su bayan mutu na sai su suru ka ba ta mutu da hibbar ya da kasan hibbar wa da yakuwa suna fitowa a cikin na korama irin abin da korama sai an baliya na kasa hakukuwa da wasu kazance-kazance to kaga nan take nan gudun wani kan sai da sai da kare wani abu ya musu kamar kai za a sai tafi cikin kwana ɗaya mutum sai da girma to haka an yi da shi ne cikin tsauri yanzu yanzu a cikin sun ta dawo yadda ka san wannan haƙi ta kera yana tsowa ya girma sai kwana biyu ثم يفرغ الله من القضاء بين الجبال سنة الله تبارك وتعالى يقول يجمع وجهي ومن مكان باي ويقضى رجل بين الجنة والنار sai wani mutum wani mutum zai wanzu tsakanin aljanna da wuta wa huwa akhiru ahli an-nar yukun al-janna shine karshen yan wuta shiga aljanna yan wutar da aka fito daga ciki watan akwai su aljanna to shine karshen watan yan wuta shiga aljanna muqbilan bi wajhihi ibn nar yana mai fuskanta halin kasance sami da fuskar sa ibn nar watan ta fuskar wuta ya amfani sai kuri shi ya rabbi asai kuri shi annar Allah juyar da fuskar ta gaban wuta kada ka shaba ne rihuwa rihuwa watan iskar da wutar take guguwa ka shaba ne yana sa mun guba yana sa mun dake ka san iska mai guba irin wannan iska mai guba da turawa ke hadawa da kemika ya toshi irin wannan to haka haka wutar take wa harkani zakawa bila wutar yana kuna ta فيقول سيلا بفرقا أكد يوجد هو كذاك كو كلا جنين والدنيا فقط إن كل ذلك يا كأي كذاك عليك أن تسأل كذاك ولا تكمل أبو ولا فمن أين كيف إن كذاك قال لا وتسكت يا أبي أي أمبان من أبن دروكا لا تنسكر كوكبا وإذن كلامك بوايك وإذن الله ما يشاء من أحد منيفا Allah ce haka ne ba shi ne ce ku ce wallahi ya kuni na ce ma da na rike ma da zaki da na yi kaza na yi yi ta ba Allah al'ula fa yi illa ha bala yi ta ba Allah ma ya ka ku ce min ahadi na al'ula ku yi zaki da rantsarki fa yasrifu Allah wajhahu ila sai Allah ya ce da wasu zaki na ne wannan فإذا أقبل به أهل الجنة sai Allah ya fuskantar da shi sai a sai a juyar da wanda shi sai shi a aljanna yana hango alatu aljanna ra'a fa hadatha zai rika ganin alatu aljanna awa ne da awa na kayatarwa na jin daɗi سكت ما شاء الله أن يسكت سيسرو ما يزيد أكيد شيء ما يزيد أكيد هو هذا الفرق يعني ما تبلغه نوع تجربة غني ولا أشياء سيادة على صور على مين ما شاء الله أن يسكت سيسرو لبقول الله لا يسكت ثم قال ثم سيسرو يا رب يا رب kaddimni inda babin janna an kowa garin da ya muni ka gabatar da ni ko da ta je wajen kowanne tunda ya ga ni'ima ce can ya ga zaki ne da ruwa yana tuna ki to can ko ni'ima ko ruwa kaɗai daga ku tashi sai kullahu da ku sai Allah ba ku kana ce shi alaysa a aida kubulu bi sa'a wai ba kai ne ke garin ruwa ba kana ba da alƙawla Allah ta kana bai da zai kuta da sa'alta kashe ba za ka kamar komai ba sai wannan bukata za ka kawo a juyar da ke gaba da musamman muka فيقول سيتي يا رب يا بني لا أقوم أشكاكا بك يا بني أبن دي سانا كبني يا دولي أبن يا زمني لتكوى ni da kowa ne bai kuru sai Allah tabaraka wa ta'ala ce ba ba illa in uti kadhalika Allah sabar to ba ba sai ta bai kusanta ba in uti ta in aka wa baka wasu musu fassara shi ba shi ne kawai suka ce nafi nafi ifasa ma ka ce kuɗi da zaɓi ka Allah ta tsara bai kana ganin ba zai yi ba ba zai kusa da in aka ba ka wannan Allah ta tsara bai ba za ka kuma dawo ka ce kuma ga wani bukata ba in an baya ka wannan ba za ka dawo ka ga wani bukata ba zai kuma sai ce la ya ubangiji lalle ba zan dawo da wata bukata ba in zatika la tsara bai ba na rantsi da kowa ya karɓar roƙe ka wani abuwa ba a wannan wannan roƙe ka shi ke فيؤتي ربه ما جاء من أحد وميثاق يتبع ما يداو يساك الله تبارك وتعالى القول أبن يسوع نا القول دارنتي ويبقى فيه إلى باب الجنة to wani a kusan da shi zuwa kofa aljanna yake ba to an yi mai sai Allah ya kusan da shi zuwa ga kofa aljanna fa idza balaga babaha in yi isa kofa aljanna far'a da haka ya ga irin jin daɗi da kawai wajenta wa ma fi hamilan nazarati abin da ya gani da ban sha wasu da ban ciki ta yakulu ma sha Allah an ya sukuta nan ma sai ya dan saurara ya dan yi shuru gwargwadon abin da Allah so yi zai kuma ce ya ya gobe a cikin da aljanna ga ya gobe kada da ban tabo eh alisa aljanna bai kulu Allah ta'ala wa haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa haka na ana farki da ana farki da wai haka ma'anar shi an ce ma'anarsa kai mutu ta kone ce yana da mutu da wai laka wai laka kai mutu ƙarin ce kalmar ce ta azabtowa kai son amma wai haka Allah sarki wai wanda kake tausaya ba kamar yadda wanda zai taho nan makaranta yana nan kusa amma sai ce wani kere wani zagayo yawa da shi kilomita dukkan da ya zo nan ya ka ce kai ka bin ci ai ko yin da za ka ka ka so ya mamma da ya to shi ne shi ne wai a wai a kai na adam ba an garga kai ko dan adam wai wai ne ne yi hadin cika in ai ma ka ka ce kaza in ai ma ka ka ce kaza kuma sai an da dalilin kai ba ka mai gobe kuma sai da ba ka zo ka sallah alaysa laka alaysa al-ubud wal mithaq shibakaini kabaka ubud al-qawl wal mithaq mu wani wannan wannan canjin san shi Allah na sauka bare ba wannan kalbe ba la san mu wannan kalbe don kwadai ne ga abu shi wani yana son kai son kwadai ne abinda Allah zai so wadatuwa ga wani shi Allah na fushi ga wanda yake wadatuwa ga wani shi zaka Allah na fushi da wanda bai roƙe yana fushi da wanda bai roƙe shi zaka ko ya ce mai ba ne roƙa Allah bane ba Allah na jin daɗi ka duk da alƙawari su ya ce a dai sakan a dai da hukumu bi ta ka Allah ka tsara da yaran da zai yi da zuwa kai ne ka ba ka ba da alƙawari da ranar da ba ba za ka roƙi ko ka roƙi komi ba in ba wannan abin da aka ba ka ba sai ku ya yace ya kuma bi la tani ashaq al fikr da san ya ne mun bi siyasa hadin da kaga ban gida fa yaqulu Allah azza wa jalla sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya dama shi abin da yake nema sai Allah ya dama shi ba a san cewa Allah ya yaya wannan bayani insha Allah sati mai zuwa za mu yi gare su yadda suke wajen malamai in wani abu ya zo wanda zahirinsa yana kama zumi ita dariya wata siba ce daga sifa a hadisi Allah tabaraka wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un maganar dariya ko baƙin ciki ko rashin lafiya in ya zo a jami'i na zafi kuni da baka wa ta'ala ana masa dawo ana masa dawo zuwa ƙarfi da kuni da baka wa ta'ala kamar ya kuma da haita da za a ce kuni na rashin lafiya kuma shi ya faɗa a jishi da ce marid wala ta kuli marid wala ta kuli ba ta yin wannan bai da haƙullahu aka ce kumi lawazin ɗin su ake kallon me lawatu la lawatu no na uwa ka ta wani da ya lawatu dinta lawatu dinta yadda in kai da abu sai da yadda yadda dariyar tana gwajin yadda da farin ciki da ai to sai Allah ya yi farin ciki kuma ya yadda da wannan ba shi ne ma'ana ko kuma rikar gargaya abin da suka ce ثم يظل سنة الله تبارك وتعالى يجري له في كل الجنة في شجاع شجاع الجنة فيقول له يجري شيء تمنى تو غا الجنة أي تقولي دو أنا بقول ما في تقولي فيتمنى يقولي إلى ما أشيء إلى كذا إلى ما أشيء إلى كذا حتى إذا أتى النية hamma gurace gurace su kare to abin da kuma shi kake tunani na ina ma a ce na shi ya koshi Allah ba su da jalla ba ko da ana ce ji me kara ba ko ko kara ba ba ko ko kara ba ya kara ba ba ya ko ko kara ba ya kara ba da ji wani ina ma a ce na kara a kawai yin rikin ruwan ruwa a saujaya nan shi ya zo na shigawa nan kuma wani da ba su da wanda sai ya haɗu yudakkiru ruhu ubangiji shi na tunatar da shi ba ya kama ce ba duka ba ta wace ba duka ba ta wace ba duka ba hatta idan ta hakkin amaniyu har gurace gurace duk sai tun suke Allah ta'ala ta bi tabaraka wa ta'ala ce la kadhalik wa mislu ma'ahu da wannan ka wade da wannan taimaka ma ka wade na tunatar da kai duka a haɗa su gaba ke ɗaya na ba ta kuma dogon wa mislu kuma da kuma kwatankwacin irin waɗannan tare qala abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri ce abi hurairah ga abu hurairah radiyallahu ta'ala kuma ya dala tabbata gare su inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala abu sa'id al-khudri ce ba abu hurairah madara sallallahu alaihi ya ce qala allah azza wa jalla laka dhalika wa ashratu amthalihi laka dhalika wa ashratu ashratu latarali ko ashirar kwamfani kana da wannan da kuma dunkin shigo ba wa bidin kuma ba shi abu sai da kudiri ya ce shi abin da ya yi wani mahalla ke shi kuma kaji abu rana sai ce ya ƙara abu rana sai ce لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه ni ko dai ya ka zane ko su kuma a shi da hannun su da kuma shi ne ko da kuma shi ma ku sai da kuri tsare shi in ni sami ku ne ko da tabbas kan ya tsiri kaukati ne ci in ni ya ga ni sami ku na yi ma Allah sallallahu alaihi wa sallam ka zalika laka wa ashratu amsali ya ga ya adam to yanzu shi ke nan dai duk har da duk watan nan da wanda ka ambata da wanda ka mace ka ambata ba da tunatar da kai laka da ba wa mithluhu da kuma misalin shi ba ku karar shi shi kuma ya ce wa shakka mutan kunan menene mu da ko wannan dogon hadisi da tarjama tarjama tana magana kan babu kabir sujud babu kabir sujud nan kuma sai mudaba shi wa harkar da za ku hana nari an ta kula akram gurbin cuta Allah ya haramta da mu wuta ta ci goshi ko fuska ta wanda wanda yake bauta ma Allah kaga Allah su kira